kenan zan mu tashi babe na 262 hadisi na 578 babun al'arabiya al'arabiya sai ce قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال الكبائر سبع أولهن الإشراك بالله وقتل النفس ورمي المحصنات والأعرابية بعد الهجرة
wannan alkabayar saboda ina ruwa ce wadda mai ta can baya sai dai a shahidina na tarjama baban shine al'arabiya in muka ce al'arabiya shine sakanul badiya iqamatul rajul fi badiya bada an kana fil qura wal mudun kenan da sai kace zaman karkara ko ko zaman daji shine al'arabiya shi ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sahabbai bayan kai hijira kana madina kuma ka tashi ka koma karkara ka koma daji kenan shi ne ke nihin al'arabiya kenan sakar albadiya ko kuma ka ce ikamata rajul fi badiya zaman karkara ko zaman daji shi ne al'arabiya sai ka wannan ruwa ta musa bin ismail ta abu awana daga umar bin abi salmata an abihi daga abi huraira abdulrahman bin sahar addausi kale ce alkaba'ir saba'un manyan manyan zunubai guda bakwai ne in haka ce alkaba'ir alkabira wanda ukuwa ta zo akan su halili na biya ko yace guda bakwai ne sai ce bi a a awwal hunna ko bi ta farko na farko kenan a cikin bakwai in sai ce na farko shine shirka yiwa Allah kishiya wa qatalin nafs da kashe rai bi gaira haqqiha kashe da rai ba da haƙƙin a kashe ta ba wa ramil musanati da jefal mace katangagga mace ta kirki ka jeheta da alfasha da yin zina kenan mace ta gari ta kirki musana aka ce musanati mace kamula katangagga ka jeheta da zina wal arabiyatu ba'dal hijira da kuma komawa daji bayan mutum ya hijira kuma ya rikita koma zaman karkara shine na nawa kenan nan nawa ya zana ma na warko ce ishiraku billahi katalin nafsi rabin musanati wal'arabiya wal'arabiyatu ba da hijira kaga bai zana ba saba ne koko can ma ishtanibu saba mu bukatun aiki hadisi ne wanda ma'arufu dai can da kuwa ishtanibu saba mu bukatun kalu ya rasu lillahi wa mafun na ko to me bisa ba nan akalin riba akalin mali yatim da tawalli yawan zina wani guri ko bai kawo al'arabiya sai ce ma a sihir mun gane kenan bai sawa ba akalin riba cin dukiyar riba cin dukiyar marayu da kuma warewa ka tsere gurin yaƙi fi sabilillah shi ne tawalla ko kuma wani guri sai ce ma walfirar tserewa ranar yaƙi fi sabilillah kenan a shahidai nan menene tun da wannan dai al'ishiraku bila da wannan dai duk dai bayani ne wanda kowa sun su a shahidai al'arabiya ne ba da hijira abin da yake ne na kenan ikamatin rajul fi badiya ba da an kana firkura wani mudun mutum ya rikida ya koma karkara kamar da hadisin gaba zai ma bayani shi a musulunci ba hana zaman karkara ba amma ne da kawai karkara da an hana zamanta hadisin gaba zai nuna ma kenan nan dai ya nuna ma al'arabiya zaman karkara bayan kana babban gari ka yi hijira kana madina garin manzo kuma sai ka tashi ka koma karkara kenan sai ya ce ma wannan yana cikin mi ka ba'ir ko to yanzu to sai mu ga hadisin gaba da na gaba shi zai nuna ma to ya zaman daji yake a zamanin mu ne yanzu wannan hadisin har yanzu ka rikida ka tattare naka naka ka koma daji ko kuma anan zaka tsaya in kai wannan kayan laifi ko ba kai ba kenan ruwa ya gaba da gaba za ta ba mu bayanin wannan sai ya ce
قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا حوت حيوة قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور قال أحمد الكفور القرى ya fasarta ba wannan ruwa ta zo na sahabu manzan Allah wane sauban ko shi rashid bin sa'ad yace samitu sauban naji sauban yana cewa sauban yace qala li rasulillah ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah yace mini injuwa sauban yace ma'aikin Allah yace mini la taskunul mi
لا تسكن البادية la taskunul kufura kakka zamna a kauye wace kauye ko wace a kauyen kakanninka baka jewa la taskunul kufura kadda ka zamna a kauye fa inda sakinul amma ni labarin bai kare ba kawai ne ji an ce ka zauna a kauye kuma yaje ba a je gurin kakannu ba fa inda sakinul kufur mazan- mazaunin kauye ka sakinul kabur kamar mazaunin kabari ne ƙala ahmad ahmad sai fasarta ma ya ce abinda yake ni da kufu nan yana nihi alƙura to can je ka tarjaman baba sai ce babun sakin ƙura kenan mazaunin ƙauye to alƙura da larabci ai tana da ba ma'ana nogari tana da ma'ana da dama tana ɗaukan ƙura a ƙau- a larabci tana ɗaukan ƙau- ƙaramin ƙauye kamar yanzu ka je kawai bayan ka ce safartu ila ƙarya ko na ta yi ƙauyen ka ko tana ɗaukan ƙauye kuma alƙura tana ɗaukan ƙauye mujtami'a ƙauye wanda gana a game ki wuri ɗaya yana ɗaukan ƙura ɗan ƙauye ne gari ni a game wuri ɗaya ƙura ka iya ce mai ƙarya kuma ƙura tana ɗaukan ƙauye irin ƙauyen zaman gona wanda nan gida ɗaya a wannan gonai ka yi can gaba ka ga gida ɗaya ka yi can gaba ka ga gida ɗaya irin na zaman gona shi ma ɗaukan ƙura kuma babban gari yana ɗaukan ƙura alƙura ne mata yi litozir umul qura wa ma haula to kuwa lokacin ai umul qura makka ce makka ko ai babban gari ce kenan zai gane qura yana dokan dan kauye karami gama guri guda qura yana dokan dan kauye na garin gona nan gida waccan gonan gida waccan gonan gida qura yana dokan kuma babban gari kenan amma dai tarjamar da buhari anan yana nihin qura irin dan kauye wanda ya nisa da gari wanda can nesa yake daga gari irin ƙauyen da babu kiran sallah ba masallacin juma'a ba jami ai kana samu yanzu ka je karkara can garin gona wani ƙauyen in ka shiga babu masallacin juma'a babu sallah biyal in ka ce ina makaranta ka sa yara babu to irin wannan ƙauye ne yake nila a yanzu zaka fasata kenan ƙauye wanda babu makaranta babu islamiyya babu sallar juma'a babu sallar jami'i shine wannan ƙauyen kenan irin wannan ƙauyen shine kufur kenan shine annabi ke gaya sauban kai yayi zama a irin wannan ƙauyen kenan ba ƙauyen namu bane yanzu au ƙauyukan mu na yanzu na kakanninmu ai mafi yawan ƙauyuka in kaje da mi da islamiyya ko da lakwal ko da mi ka ji kiran sallah ran juma'a ka ji hudu ba duk wanda da sai a masallaci zai ga an waye yanzu an yi kenan ba irin wannan ƙauyen da yake ne kenan ƙauyen da yake nan ƙauye wanda yake nesa kenan nan shine ma ya ce ma ma ba'u da milal ardi anin nasi fala yamuru bihi ahadun yani alqura na'iya anil amsari wa anil mujtami'il ahlil ilmi kenan kaga yace ma ma ba'u da milal ardi kenan ƙauye wanda ta yi nesa daga gari kuma ta yi nesa daga mutane fala yamuru bihi ahadun wanda babu ma hanya da ake bi a tafi kawai suna tsakar jahilcinta a tsan daji ne babu wanda yake bin hanyar daidai kenan kura na iya aka ce na iya gari bushashe a wajen ilimi a bushe a wajen sakafa a bushe a wajen ci gaba a bushe irin wannan garin kenan shine nan mene kufur kenan irin wannan garin shine ba a zama kenan yace ma nan ai huwa bi manzilatil mayyit kenan irin wannan zama wannan garin kana kamar kwatamcin matacce me yasa la shahadu al-amsar wa jam'u wa jama'at dan mutum bai halarta sallar jam'i bai halarta mi juma'a ko bai halarta mazamnai na ilimi ko kuma na samun sakafa da wani abubuwa da wannan ga wata ruwa ce man sakan albadiya faqad jaffa duk wanda ya zamna irin wannan garin to ya bushe kenan aka ce ma nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ta sukunu kufur kada kai zama a kauye kenan ba kauye na kakanninka ba sai ka fasa ta da kauye ake ne bushashen ƙauye da kaje ƙauye kaji babu kiran sallah ina juma'a ina islamiyya ina lakwal to shi da annabi ya ci ba zama ana kenan irin wani kawai zaka samu shirka da jahilci da galgajiya da da sun yawa kenan shi ne aka yi hani a zamna kenan shi na annabi ya ce ba la taskunul kufura kadda ka zamna a ƙauyuka kenan wani ƙauyuka ƙauyuka waɗanda babu suke nesa da gari babu duk abubuwa na ilimi fa inda sakinul kafur shi mazamnin wannan irin ƙauyukan nan ka sakinul kabur to kamar mazamnin kababin ne kenan kamar matacce ne shi ne sai fasarta ma kufur nan sai ce alƙura kenan ƙauye kenan wani ƙauye muka ce ba ƙauye irin na kakannin ka ba ko wani ƙauye kenan ƙauyen da yake nesa kawai shi ne malamai suka ce kawai da yake nesa ba masallacin juma'a ba sallah biyar babu duk wani kaje yanzu a zamanin mu ina islamiyya babu ina lakwal babu ina masallaci babu ina liman babu to irin wannan ba zama irin kawai kawai sai shirka sai bori sai mayantaka sai kaza sai kaza sai kaza sai kaza dai gaji wani abu a daddare hidi a yi bori a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai galgajiya to irin wannan kawai shine mai sunan mai kufur kenan shine annabi ya hana a zamana amma dai ƙauyenmu ne yanzu ai da kwai sakafa da waye kai zaga yan gari sun je sun bude islamiyya wasa su ɗauko malami ma su kai shi su gida masallaci su yi su yi su yi kenan ba irin wannan ƙauyukan ba ake yi ai ta san aka ce a kafirci al'arab a shaidar kufuran wani fakar kenan amma dai ta ana nihin ƙauyen ƙaufa ba ƙauye ba irin wannan nan kakannin ka eh ƙauyen ƙau irin wannan mun gane an gane wannan ruwaye sai ce
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان قال قال لي قال لي النبي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ثوبان لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور من جيشي كوشي سكذا كده دي إلنا سوى لكم حدثنا إسحاق قال أخبرنا البقية حدثنا صفوان قال سميت راشد بن سعد يقول أوه yace sami ta saubani yaji saubani yace saubani yace qala li rasul maiki Allah mai tsaya da aminta Allah yace mini ya sauban ya kai sauban la taskunul kufur kakka zamna a kauyi wani kauyi irin wanda muka yi bayani ko fa inna sakinul kufur mazamnu irin wannan kauyukan da muka yi bayani ka sakinul kufur kawan mazamnin kabari ne kenan matacce ne ɗiyanka ba makaranta ba islamiyya kai babu ba sallar jam'i ba sallar juma'a ba ba yayi yawa kenan irin wannan ƙauye ne ake ni amma dai ƙauye mu ne yanzu da shi da marabi ne wajen su eh eh mutan ma an kai eh kenan aka ce ƙauye mutum ke ɗauka irin ƙauyen uwayen shi kenan ba wannan ƙauye ake yi ba ƙauye da annabi hana a zama irin ƙauye busasshen ƙauye sallar juma'a makaranta lakwal duk wani abu na ci gaba babu kawai sai jahilci kai ake a gida a ƙauyen to irin wannan ƙauyen shine annabi ya hana ka zabra yace dan in ka zamna a wannan ƙauyen kayi ne kai matacce ne kama kana kabari kuma ka auna gani ai haka ne kenan ƙauyen da babu ci gaba ko kaɗan irin ƙauye can kuma ka tafi ma aiki ne can yake kuma jahilci jahilci bisa abin da ake ba in ka gaske ka ga ba yan gari ba ba irin wannan irin wannan yake ne kenan shi ne sace ma kenan annabi ya hana a zamna me yasa saboda ba za ka yi ba za ka addini ba kenan za ka zama to kamar su su kuma wancan hadisi na makari na farko kenan annabi ya hana ne su bayan hijira ka koma daji shi wancan da muka yi shi kuma wannan ya gama kura inda zaka zamna ba kowace kura ce ba kura matatta ƙauye matacce shine ba a saba sai ya ce
قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن عن البدو قلت وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو قالت نعم كان يبدو إلى هؤلاء ابتلاعا بكي ترجم بابا يعني بابا باب بدو إلى إلى ابتلاع البدوي شيني رجوع إلى القرى البدوي شيني رجوع إلى القرى دندي ما من التلاع تلاع جمعي نمي eh ma wani tila jam'i ne nami to me ma wani tulun eh tudu tudu guri mai tudu sai dai nan yana nihi da cewa tudu yana nihi makanin lazi yasilul ma'a wa jibal guri inda yake da tudu kuma da duwatsu da ruwa kamar yadda ake wuta siyaha da sauran irin wani abubuwa kamar ai da kwai daji wanda kuma tsakiyar dajin ne zaka je da ruwa gurin da abubuwa da irin wannan kuma ana zuwa don samun tagayir jau ko samun wani kilcir ko kuma ka samu wani abubuwa ko kuma wani abubuwa wanda ana zuwa kenan shi ne ma babe kuma don kai ga duka can an ci maka ka zauna a ƙauye kai ga kowane ƙauye ne ga wani imam buhari sai kama wannan baban ya ce ma albadau ilal kenan shi ne komawa zaman ƙauye guri mai tudu komawa zaman ƙauye amma dai guri mai tudu kenan guri mai tudu da ruwa kenan inda gurin da kwai ruwa da tudu amma dai daji ne sai kama wani ruwa na aisha daga mikita bin abin shirya an abin kala sa'adu aisha ya ce na tambayi aisha an badawi akan zaman ƙauye audiya zaman badiya akan zaman ƙauye wahal kana nabiyu ya budu shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa ya zamna a daji a ƙauye qalat na'am sai aisha ta ce eh yana zuwa kana ya budu ila haula ittila ya kasance yana zuwa waɗancan tididdika kenan yana zuwa wancan daji mai tididdika inda yake da kwai duwatsu da ruwa da kaza da kaza kenan yana ji ai annabin da yake zuwa ba zama na kullum ba zuwa na da'awa ko zuwa na amso wani zakka ko wasu abubuwa da irin wannan kenan yana zuwa kenan me zaka doka a yanzu ai a rayuwar ma na yanzu ai samun ka waye kai ne mutum a hudda ka kaje irin wannan dajin kaga wani abubuwa ka sha iska kai kai kai kai a rayuwa ka ai zaka samu wani sakafa da wani abubuwa kenan irin wannan duk ana zuwa kenan shine tambaye Aisha annabi hal kana sa'altu Aisha anil bari an tambaya Aisha annabi yana zuwa zaman daji wahal kana nabi yabdu annabi na zuwa daji qalat na'am sai tace eh yana zuwa zuwa wadancan tidadduka kenan inda yake da koyi duwatsu da ruwa ba dan zawa ba saboda ziyara ko siyaha ko turist ko wani abuwa da yana zuwa kenan wannan hadisan da muka yi da na tun daga babur a arabiya da babu sakinul kura da wannan an kaga masu guda uku ai babu ta'arud a haka kaga ya kawai ta'arud cikin su to babu ta'arud me zai gane i kullasatul qaul me muke gane a wannan hadisan uku shi na harko mai hana mu al'arabiya ba adal hijira ko bayan zamanin annabi mutum ya hijira madina kuma ya tashi koma ƙauye tun da kai ka zo za ku ɗauki musulunci yana samu kuma kamar annabi koma kaga bai ba amma da shi ma a wannan na harkon sai aka ce inda darura duk kana komawa don zamanin fitina an ka sahabbai da dama sun bari sun koma zamanin hajjaji bin yusuf sakafi da dama can dajin daji sau kuma da zama saboda fitina saboda tsoron fitina in ta zo annabi ya ce ana iya koma illa li fitina in fitina ta zo su ma wannan in ana iya komawa zamanin annabi nabi ko bai karta da mu sakin alqura la taskunu la taskunu furkar da ka zama a a kauye wani kauye bushashshen kauye wanne ne bushashshen kauye shine kauye wanda yake nesa wanda babu juma'a babu sallar jama'a babu karatu to irin wani shi ne kufur wanda aka hana zamansu aka ce mai zama a cikinsu kamar mai zama ne a kabari kenan ba kawai ka wannan namu an gane wani ko na gaba kuma nan na ukun an tambi annabi yana za aisha annabi yana zaman kauye ta ce ya kasance yana zaman kauye yana zuwa wa'ancan duwatsinan kenan haka rayuwa ka je kauye ka zauna da garkarka da wani ne da wannan da wani da ana yi za ka gane a wannan guda kun wani ƙauye ne aka hana zama kufur ne aka hana zama wane ne kuma kufur gushashen ya zai gane shi a yanzu yawwa kenan shaɗin shi zai kasance muka ci ba kawai shaɗin shi na warko jahil cike cike inda wani kewa da misali ya je wani ƙauye irin wannan ƙauyen ya ga ana sallagawa ana mata rukuni da sujada to ka kenan nesa nesa suke da wani irin wannan e duk wasan idan da wani mai aikaci kaga ya kira kaga ana sallakawa ana rukuni da sura kenan ka sa ai kufur ne wannan kenan irin wannan ai ba zama e kenan ba sallar jama'a ba a san kiran sallah ba ba a san ba a san ba a san ba kenan irin wannan kawai su ne aka hana zama amma dai mu wanzu kauye kamar na kakannin mu ya suke abin da zaka samu amara ka samu a can islamiyya masallacin jami'in juma'a duk da kwai kenan ba su ba kenan sai ya ce
قال حدثنا أبو باب حفص rika tarjama rika wadin baba babun باب من أحب كتمان a rika السر hadisi guda eh afwan jiga قال حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن وهب قال رأيت محمد بن عبد الله بن أسيد إذا ركب وهو محرم وضع ثوبه عن منكبيه ووضعه على فخذيه فقلت له ما هذا قال رأيت عبد الله يفعل مثل هذا
to malamai suka ce lame zalli munasabatu hadal asal li tarjamatul bab tarjamal babun da hadisin basu da munasaba da wannan ruwaya eh an ci karo wan sai ta bayani Allahu alam ya akai Buhari ya kawo wannan hadisin ana ya ka zancen ihrami ko da in za a je daji a hudu tsira sai an yi ihrami ko sai an yi kaza shi da mafi yawan malamai suka je akan hadisin bayyada na farko hadisin da ifi ne na biyu kuma bayyada munasaba da baba in ka karanta gani ai mu zancen mimiki zaman kawai da ake ko to shi kuma da sai ce ma ra'aitu muhammadu bin abdullahi bin usaidin ya ce ya ga muhammad dan abdullahi bin usaid ko iza mu je iza rake ba idan ya hau wa huwa muhrimin shi kuma yana da yana cikin ihram wada asabahu yakan aje tufashi alaman ka baihi absa mankab faɗi da hausa absa ka faɗe shi kenan in ya hau ya ga abla bin usaid izara kiba idan ya hau wa huwa muhrimu yawa abun hawa shi kuma yana ihram wada asabahu yakan dora tufuwar shi wanda ihrami da ita absa ka faɗe shi kenan ya bude wani abu da jiki cikin shi ko wada ahu ala fakhizaihi kuma yake dora ta absa cinye shi fa qultu sai nace mai ma haza menene wannan kala sai ya bani amsa ya ce ra'aitu abdullahi fa'al misli zalika naga abdullahi yana aikata kwatancin wannan na farko muka ce hadisin da ifi ne me yasa dan wannan siffar da yaudi na ihram ba a yin shi inda ake dan kware jiki a dawaful qudum ne kadai ake wannan amma dai nan ya ce duk zai ihram yana wannan na biyu kuma malamai suka ce bai da munasaba da baban ma kenan wallahu a'lam me yasa buhari ya kawo shi a wannan in kuma shari malamai su yi ta bayani wasu saboda ayin zance ihrami ne in zaka je daji dole ka bai in zaka je saudiya ai ka ta daji ka hau tudduka ka gani ka yanda wannan a kashi amma dai ka leka je gani ai babu munasaba ba munasaba hadisi yanzu a babu wallahu ta'ala a'lam sai ya ce babu na gaba babun باب من أحب كتمان السر كتمان السر أو يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم babun babi man ahabba kitmanin sir wanda yake son koye asir sirrin shi wa an yujalisa kulli qaumin kuma yana so ya zamna daga kowane mutane yujalisa kulli qaumin yana so ya zamna daga kowane daga cikin mutane kenan ya zamna da na kirki ya zamna da na manza fa ya arfu akhlaqahum domin ya san halayensu baba mana haba mi zai ma bayani akan wanda yake son koye gina a rayuwa ana so ka rika boye sirrinka ko ista'inu ala hawaijikum bi bi kitman ko ista'inu ala injai hawaijikum bi kitman fa inna kullu zuni ma mahsud mutum ba so rika sakin zance haka duk abin da zaka yi ana so ka rika ni ka rika boyewa fa inna kullu zuni ma mahsud duk da Allah ba shi wata ni'ima na samun hasada kenan ba so ka rika sakin zance kenan ana so duk asiri ka rika boyewa kaka zama to mai dokan haske na wannan kaiwa wannan wannan ya yi sirri da kai ka gaya wannan wannan ya yi magana da kai a sita ka gaya wannan kaka zama to biziya a can bayan yake mutum ya zama to rabiu kai ta bada haske ba a san wannan shine man ahabba kitmani sirra wanda ya so koye sirri wa an yajlisa kuma yana so ya zamna kullu qaumin da dukkan mutane da na kirki da na banza fa ya arifu akhlaqahum domin ya san halayensu to sai ci
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبيد بن عبد عبد القاري عن أبيه أن عمر بن الخطاب ورجلا من الأنصار كان جالسين فجاء عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد القاري قاري فجلس إليهما فقال عمر إنا لا نحب من يرفع حديثنا فقال له عبد الرحمن لست لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين قال عمر بلى فجالس هذا وهذا ولا ترفع حديثنا ثم قال للأنصاري من ترى من ترى الناس يقولون يك- يكون الخليفة بعدي فعدد الأنصاري رجالا من من المهاجرين لم يسمي عليا فقال عمر فما لهم عن أبي الحسن فوالله إنه لأحرسه إن كان عليهم أن يقيمهم على أحرسهم طريقة من الحق wa innahum la ahrasahum indaka وإنه لأحرسه wa indi la ahrahum huwa لأحرسه la ahrahum na'am wa in kana alaihim an yaqimahum ala tariqatin min al-haqqi yani baba man ahabba wanda ya so kitmani sirri ko boye asiri ko kuma ya zamna da dukkan mutane da na kirki da na banza domin ya san to mu ji hadisin sai mu hudo shahid shi ma hadisin da kawai a kawal a kai shi malamai sun da afa shi da dalili da dama mu je yanzu fasara mu je tare hadasana wa abdullahi bin muhammad kala hadasana wa abdulrazak musnaf abdulrazak sahibul musnaf nan ya da ayi musnaf abdulrazak kuna ji shi ko yace habar nawa ma'amar kala habar ne muhammadu bin abdullahi bin abdurrahman bin abdulkari wane ne ya ci an abihi ko wane ne ci an abihi a'a shi ya ce a habar ni muhammadu ko muhammadu ɗanwa ɗan abdullahi ɗan abdurrahman ɗan abdulkari ko kuma ya ce an abihi daga baban shi wane ne ce daga baban nashi muhammadu ne bin abdullahi ya ce daga baban shi kenan wa baban nashi to to shi wannan baban nashi min su gari sahaba ne min su gari sahaba ne irin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ne suna jarirai da wani ake kida shi a tabi'ai ana bihi daga baban shi anna umar bin haddab yace umar dan haddab kenan halifa na na biyu sani hulfa'u rashid ko kenan an yi abin kisai abin da zai bada an yi shi ne zamanin umar bin haddab shi ne cima anna umar bin haddab umar bin haddab radiyallahu anhu wa rajulan min al-ansar da kuma wani namiji daga mutanen madina in aka ce ansar kenan mutanen madina kenan umar dan haddabi da wani namiji na daga mutanen ansar kenan mutanen madina kana jali muje kana sun kasance suna zamne kana alfikin a yasu biyu jalisai ne sun kasance suna zamne da wadawa suke zamne da umar bin haɗa da wani mutum na daga su ne suke da umar da ansari ko faja abdurrahman bin abdulkari suna nan zamnan sai abdurrahman bin abdulkari shi ma sai ya zo da ya zo fajalaisa ilaihi ma sai zamana a gurinsu sun zama sunawa sun zama su uku ko na farko umar bin haɗa ne khalifa da wani namiji na daga ansa suna zaune su biyu sai ko abdurrahman ya zo ko da ya zo ma ya zauna gurinsu faƙala umar sai umar ya ce inna mu la nuhibbu ba masu man yarfa'u hadisa na wanda zai rika tsokan maganan mu in ta sirri ce na kai ta gaba kamar musu nasiya kenan inna mu ba masu inna la nuhibbu mu man yarfa'u hadisa na wanda zai rika tsokan zancenmu kenan zai gani hadisi na amma dai ba zance ba na hadisi wancan ko na waje ko na abu zance da sirri an zo ayi a zakai da shi a ku uku ka doka kai gaba da shi shi ne umar ke gaya musu ke cewa inna mu la nuhibbu ba ma so man yarfa'u hadisa na wanda zai doki maganar mu yayi gaba da ita fa qala lahu abdurrahman sai abdurrahman ya ce wa khalifa umar lastu ujalisu ulaika ai ni ma bana zama da irin waɗannan mutanen lastu ujalisu ula'ika ni ma ba na zama da irin waɗannan mutanen wani mutane kenan masu in sun an zamna aka yi magana su yi bi su wasa haske su yi annamimanci kenan banci umar ya haɗu wannan shi kenan shi ma ce ni ma ba na zama da irin waɗannan mutanen ya shugaban mu ne waɗannan mutane masu ɗokan zance in an yi su yi gaba da shi ƙala umar sai umar ya ce bala na'am fajalis zamna zamna da su fajalis haza wa haza zamna da wannan da wannan kenan me ke nina zamna da na kirkin da da banzako kenan shine jin bala na'am fajalis haza wa haza zamna da wannan wa haza da wannan kenan ka zamna da fada inda ake abin kirki kuma ka zauna da fada inda ake surkokin ko kenan ko ina ka zauna don ka samu labari to ja layi na muna komawa amma dai sai sai ya mai sharadi sai ce wala tarfa hadisana amma dai ka kakkar ka dokan zancen kenan ko da ka zauna a gurin ka zama to kai ka iya mai al'ada ka kai zance ka yi ni ka doke shi to sai suka shiga wani zance sun maƙala lil ansari sai umar ya ce wa mutumin guda na ansar dan madina mataran nasu ya kuluna mantaran nasu ya kuluna me kake ga mutane sukan cewa ya kuna halifatu ba'adi wanda zai kasance halifa bayana fa'adda da ansaru rijalun minal muhajirin sai wani ansar ya ilga wa'ansu mutane na daga muhajirai ce da wani da wani da wani misali shine fa'adda da ansaru sai shi wani ansar in ai umar ne tambaye shi ce mi wa kake ga zai kasance halifa bayana shi kuma fa'adadal ansaru rijalun minal muhajirin sai ilga wa'ansu mutane na daga muhajirai amma dai walam aliyan amma dai bai zana ba aliyu bin abi dalib mun gane shi umar ne cewa ansar in ko wane ne kake ga in na mutu to shi ansar sai ilga he zana wa'ansu mutane ce ina ga da wani da wani ko abu ubaida da usman da wadawa misali ko amma da bai ci ba da aliyu ko faƙala umar sai umar ya ce fama da kum an abi hassan to me yasa me gawa mutane da abi hassan abi hassan alkunya ce ta ali tunda hassan shine dan shi na farko hassan dan fadima fama da hum an abi hassan me yasa kuma me gama sai da abi hassan ba su zana shi kama umar ya tambaye shi me labarin gari mutane ne suke cewa inda mutuwa ya halifa sai ilga mai muhajirai amma dai bai saba a sarko sai umar ya ce to me yasa ba su me ya gama su da alibin sash fa wallahi na rantse da Allah innahum la aharahu ai shine hicancanta ma in kana alaihi in ya kasance akan sa halifa an ya kimahum ala tariqatil haq zai daidaita su akan hanya gaskiya fasara kashin baki to nan wannan ruwaya mutai karantar da mu a a kankaje zaman da kuwa na farko dai Umar ya hana dokar zace na sirri a watsa in ai magana ta sirri da kai ka je ka gaya na gaba a inda ya ce yana ne wannan magana inna jazakallah khair inna mu la nuhibbu ba ma san man yarfa'u hadisana wanda yake dokan magana mu wanda ai magana sirri yayi gaba da ita kenan kaga wannan anan Umar yayi hani hadisi yana nuna mana hanin Umar da yayi akan ba a so mutun ya riga dokan magana ta sirri yayi gaba da ita ɗaya ko to biyu ha na biyu kuma hadisun me ke wuna muna fajalisa haza wa haza kenan muna gane a wannan hadisun umar ya yi umarni kenan a hada ko ce ka zauna ka zauna a hada kirki kawa zauna a hada in shisha a wacce ko ce ka zauna tun da ya ce fajalis haza wa haza to daga nan ne malamai suka yi magana suka ce fazalis haza wa haza kinna dan na daya shi wannan muhammadu dan abdullahi majhul ne ba a san shi ba na biyu suka ce fazalis haza wa haza ya saba wa aya da hadisai daga nan aka dafa hadisan malamai fazalis ka zamna da wannan da wannan kenan kawai ya san shi sai ya ce fazalis haza da haza sai ga shi a yan da 'yan kwalewa da 'yan da 'yan da 'yan koyayen shi zamna ya ce don ta'ariful hairu wa shari ne zai yi ko to sai malamai suka ce ai aya da hadisai da dama sun hana wannan to haifa aya da hadisi wanda suka yi karo da wannan tilla-tilla malam kun gane fala taqaud ma'ahum idan kaga waɗanda suke kutsuwa suke wani abu daga cikin ayoyin kakka zamna a cikin su ko har sai sun shiga wani zance daban to wata aya kuma aya ko hadisi can ayan take cewa in ka zamna kai ma kwatamcin su ne ƙarshen ta idan mutum da ku a cikin na in ka zamna cikin su a ƙarshen take wa kad nazala alaikum كتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إيه.
حتى يكونوا في حديث غيري فإنكم إذا مثلهم إن الله أدى المنافق ita ne karanta ta nisa'i gudi nisa'i
لقد آيات tilla tilla
ويستهزأ بها a mutum ne karanta لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره to إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم to kenan idan kuka ga ana izgili da wani abuwa da ayoyin Allah kar ku zamna a gurin a ƙarshe da ayata ce a shahid in kun zamna kuma kuna kwatabcin su to ita wannan ita ce aiwata ran zamanin wani yana khalifa khalifa na biyar a adalci khalifa na biyar a adalci wani ne umar bin abdulaziz umar bin abdulaziz yana khalifa sai aka kamo an sun sha giya duk da wani giya kuma an samu shaidu sun sha giya suna walinta sai ya ce a musu a musu bulala da za a musu bulala sai suka ce ai da wani ustazu yana azumi ma shi wada ke zo zama da mala ya sa a ciki ya ji ya zama shi misali sai ya ce ku fara da shi sai ya ce a fara da shi sai ce ku fara da shi shi bai azumin da shi za a fara wata fulani aka ce bai sa sai ce karanta ai idan ku izar mislihu sai ka wani a ce ku fara da wannan bai azumin mu gane eh sun sha giya ne suna zaune shi kuma sai je abokan shi ne ai zana wannan ko duka suna wani giya sun sha giya su suna zaune kai kuma ustazu ka biyo sai ka zamna kana gida ko ana gida amma kana azumin litinin ko ko alhamishi a rane sai aka zo aka yi mi aka cakulo shi ne aka shi gurin umar bin abdulaziz to kan ai guda da aka ce da kwai ɗaya fa azumi yake shi ya zamna ne a gurin aka ce ku fara da shi kenan kaga ai wannan ai ta yi karo da haza wa haza kenan kenan shi umar a wani hadisi ai umar biya ce ba a zahinsa da sanin ayoyin da hadisan nan ai umar biya ce mai wannan ya zamna da wannan na kirki ya zamna da wannan yawa to hadisi bi hana a zamna wurin ba na kirki ba لا تصاحب إلا مؤمن la tusahib illa لا mu'min يأخذ wata كلامك hadisi إلا التقي inna ma masal jalisu سوء inda ma masal jalisul menene inda ma masal jalisu salih ko cewa kwatamcin zama da mutumin kirki wa jalisu su'i da zama da mutumin banza ka hamilil miski kamar mai sai da turare ne da makeri kamar mai sai da turare ne da makeri shi mai sai da turare ɗaya cikin uku ne in ka zamna gurin mai sai da turare in ma ya ɗan shafa ma in ma ka saya in ma dai ka sha kamshi kenan dai ba an tashi z- zero ba ko in ma ka ya dan goga ma in ma kuma ka saya in ma kuma ka sha kamshi kenan ka zauna da sai tare babu ɗaya cikin uku ne ka ci riba to shi kuma ka zauna da makeri yana ziga wuta ko yana yi in ma ka ya kona ma riga in ma kuma in ma ya kona ma riga in ma kuma hancinka ya sha kauri kenan kaga wani hadisi ma ya zamna ya hana a zamna gurin gurin inda bai da kyau kenan a shahidai fajalis haza wa haza malamai suka ce wannan yukhaliful ahadisi wal ayat yayin dalilin wannan suka ce wannan hadisi menene da ifi ne da sababin shi wannan majahul da sababin kuma fajalis haza wa haza sai su ce ma babe na karshe ce al yami babe na gaba na
التعدة في الأمور at-tu'addatu fil umuri in aka ce at-tu'addatu fil umuri tsanaki sauki kin yin garaji a cikin al'amura in yin garaji a cikin al'amura at-tu'addatu fil bidammi ta'i kene kace ni bidammi ta'i wa fatahil hamza wa qad tasqal yana mi zakarta at-tu'adda ko أشهد أن لا وهو التعالي إله عند إلا توقع الأمور الله.
والصبر وجده العيش kenan me ke ni أشهد أبو أن عبد الشيء.
لا إله إلا naki ko kuma sauki ko kin yin garaje kenan sai ka ce ƙin yin garaje a cikin al'amura ƙin yin garaje a cikin al'amura kenan a cikin al'amura ba a so mutum ya zama to me mai garaje kenan ka bi abu da tsinaki da saffa-saffa da a hankali kan ka yi gaugawa kamar da ai can baya mun yi hadisin duk wanda ya garaje cikin abubuwa illa shanahu illa zanahu ba mai hadu ba ba ma yakunu al-harqu fi shay'in illa to gara arifku la yakunu rifqu fi shay'in illa tausa a tafiya kasance a cikin abuwa sai ya adanta shi garaje kuma sai ya bata abu kenan a tu'ada nan yin kin yin garaje a cikin al'amura sai ka wani dogon ruwaye sai ya ce قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا الحسن أن رجلا توفي وترك ابنا له مولى له فعوسى مولاه بابنه فلم فلم يأل فلم يأله حتى أدرك وزوجه فقال له جه جهزني أطلب جهزني جهزني أطلب jahizni جهزني
masu wasu rikata جهزني شو جهزني أطلب العلم
yaki ba ta ba ta kuwa جهزني to jika kare mu ji ba جهزني أطلب العلم فجهزه فأتى علي فأتى عالما فسأله فسأله فقال إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك فقال حضر من حضر مني الحروج فعلمني فقال اتق الله واصبر ولا تستعجل قال الحسن في هذا الخير كله فجاء ولا يكاد ينساهن إنما هن ثلاث فلما جاء أهله نزل عن عن راحلته فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم نائم مترا- متراخ عن المرأة فإذا فإذا امرأته نائمة قال والله ما أدري ما أنتظر بهذا فخرج إلى راحلته فلما أراد أن يأخذ الصيف قال اتق الله واصبر ولا تستعجل فرجع إليه فلما قام على رأسه قال ما أنتظر بهذا شيئا فخرج إلى راحلته فلما أراد أن يأخذ سيفه ذكره فرجع إليه فلما قام على رأسه استيقظ رجل نعم.
فلما رآه وثبت إليه فعا فعانقه وقبله وسأله ما قال ما أصبت بعد قال أصبت والله بعد خيرا كثيرا أصبت والله بعد بعدك إني مشيت ليلة بين الصيف وبين رأسك ثلاث مرارا ف- فحجز فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك to to sai mu bi shi a hankali kenan na asar da ya zo na hassan ne hassan basari ko ya ka je ce hadasina wa musa bin ismailu kala hadasina abu hilal kala hadasina wa alhassan hassan wa hassan basari ya ce kenan labari ne wanda aka yi kamar kissa ce wanda aka yi a zamanin tabi'ai hassan basari zai ba mu labarin ta hassan basari ya ce annan rajulan tuwafiya wani namiji ya rasu ko kuma wani mutum ya rasu bai hudu ba kowai ko sai ce wata raka ibinan lahu wa maulan lahu shi wannan wanda ya mutum wanda ya mutum wata raka ibinan lahu sai ya bar wani ɗansa kenan ya rasu amma dai sai ya bar ɗansa ɗaya amma dai kuma wa maulan lahu kuma ya bar bararren bawa in aka ce bawa maula kenan bawa ne wanda ka yanta da kwaya ka ga maulan lahu ko kuma an duburin an kaza duk bayi ne kenan bawa ne amma dai ya zama to maulan ka yan dash ko kenan mutumin nan ga yana dokiya kana ga abin kama kana ga film ga abin kenan mutum ya yi mi an da rajulan tuwafiya wani mutum ya rasu ko da ya rasu wata raka ibinan lahu sai ya bar ɗan shi guda wa maula lahu da kuma bararren bawan shi yaron amma dai karami ne shi kuwa maula bawan nashi wanda ya yanta ya ya kai babba to fa ausa maulahu bi ibnihi da zai mutu ya ga cutar mutuwa ta zo mai fa'ausa maulahu bi ibini sai ya yi wasicin hewa wannan bararren bawon nashi wasici a kan ɗan shi ina tahi a kula dawa ne kamar ina rasu ya ga ala mutuwa sai ce idan allah karanta rasuwa ta a kula da ɗana na bar ma amana kenan shine fa'ausa maulahu bi ibini sai wasicin a kan bararren bawon nan nashi da ya kula da ɗan shi to ya yi wasiyyar nan to ya rasu da ya rasu kenan kula da yaro ya zo gurin wa ya zo gurin maulan lahu sai maulan lahu sai ya amshi kula da yaron nan da ya amshi kula da yaron nan sai ya ce falam ya aluhu falam ya aluhu ai bai gajar bai kasa ba kenan wajen kula da shi bai kasa ba ko ya gashiya kenan ya kula da shi ne san fursa mun gane shi ne falam ya aluhu kenan me yake ne lam ya alu na ce ai lam ya kusur maula fi tarbiyyat ibn sayyidihi kenan bai gajiya ba gurin rena dan mai gidan shi tunda mai gidan shi ya mai wasiya ya amshi wasiya ya kula da yaro ko bai gajiya ba yake kula da tarbiyyar nan yaron nan ɗari cikin ɗari hatta adaraka har yarin ya girma adaraka ke ne zama babba ya riske ya zama babba waza waje ku ya mai aure garuwa da ta zo wata sai ya aura mai iya shi hatta adaraka har yaran waza waje ku ya mai aure ya kamo shi ya aura mai iya shi kenan ka ga ya rike amana dai faƙala lahu sai yarin ya ce nan faƙala yarin ne faƙala lahu sai yarin ya ce ya ce mi nan kun samu sabani ya ce mi jahizi dibo ka shirya ni adalabul ilmi in huta neman ilimi kenan ya bashi jahizi di ka shirya ni in huta neman ilimi mi zai bashi ala la tunanin ilmi illa kenan wani sitata in nan ya bashi kenan ya bashi guziri zai je neman ilimi kenan shi ne ce ka shirya da ni adalabul ilmi in huta neman ilimi shi wannan mai gida barnan bawa na baban shi fajar hazahu sai ya hada shi ya shirya shi ke ne ba shi guzurin na neman ilimi da ɗan darhamomi da sauran abubuwa ya ba shi ya ce allah ba da sa a wata dawon makaranta ke ne yaron zai na ina ya ta yi dawon makaranta to da ya ta yi dawon makaranta fa a ta aliman sai zo wajen wani babban malami fasa alahu ya tambaye shi ke ne tambaye shi ya zamna a gurin shi ya karatu sai wani alimin sai ya yara ya zauna gurin wani alimin kenan shi ne fa'ata alimin ne zo gurin wani masani fasa alahu ya tambaye shi kenan ya tambaye shi akan ya karatu gurin shi sai amince mai zamna sai zamna gurin shi ke karatu faƙala sai wannan alimin malamin da yare yake gurin shi sai ya ce iza ararta an tantalika idan kai nihin zaka yi gaba ka tafi fa kulli to ka gaya mini kenan idan ka kare karatu ka ɗauki abin da ka ɗauka zaka koma garinku fa kulli ka gaya mini u'allimuka zan sanar da kai wani abu kenan malam ne gawa kurga ba a litai yaro malam gawa ya ce mai idan ka kare idan ka kare kenan karatu na kwana biyu ko kuma zaka koma ko me zaka yi ka gaya mini ko u'allimuka kenan zan ma kamar wasiya sai da kai wani abu faqala sai yaro ya ci hadara min ni hurush sai lokacin tahiya ta yi zo kenan kamar na kare sujur in karatun na kare na yi wata daya wata biyu shekara ya kare hadara min ni hurush sai lokacin tahiya ta yi zo fa'allam ni sai wannan malami ya koya mini kenan hadara min ni hurush kenan ya zo ne gurin malamin ya ce mai hadara min ni hurush lokacin tahiya ta ya zo fa'allam ni koya mini wancan alƙawarin da kai ba ya ce ba idan lokacin ta kai ka gaya mini ai yana da tsaba kai ne ba sai ma dalla dalla ba to lokacin ta ya ce ba ai can mala ya ce ba idza ararta idan kai nihi an tantalika zakka tahi fa kulli kai mi wa allimuka zan sanar da kai wani abu ko fa qala sai yare yace hadar minil huruj kenan yanzu lokacin tahiya ne yazo sai yare yazo cewa malam hadar minil huruj lokacin umuta in tahiya zo fa allamni ka sanar da ni kenan ba ni kur na karshe ko faƙala sai ce ka rike wani abubuwan guda uku ittaqillaha ka kiyaye dokokin Allah ka zaman to kai mai hakuri ne kadda ka rika gauga a cikin abu garaji kakka rika garaji abu ka rika yi da gauga ko bai ka bi shi da tsanaki a hankali kakka zaman to mai gauga ne wata ranka kuma sota nasiya nawa na farko ka kiyaye dokokin Allah na biyu ka zama to kai mai hakuri ne na uku wala ta sa shi kuma kakka rika gaugawa ka rika ban abu da tsinaki ƙara hasanu to nan mai ba da labari ne hasanu basir ya ce fi haza hairun kullihi sai hasan ya ƙara ya ce ai a cikin wannan abubuwan guda uku dukkan alheri ya ce fi haza a cikin wannan abubuwan so kiyaye dokokin Allah haƙuri rishin gaugawa alkhairu kulluhu dukkan alheri yake faja'a sai yaro yaro ya komo gida faja'a sai yaro ya zo wala ya kadu yan sa hunna bai sa ba zai mance su wannan abin guda uku inna ma hunna salasun dama abubuwa ne guda uku faja'a ya zo la ya kadu yan sa hunna ba zai mance su ba me yasa ba zai mance su ba inna ma hunna salasun dama abubuwa ne guda abubuwa ne guda ne na harko to jin tsoron Allah na biyu haƙuri na uku to kaka yi gaugawa to wanzu yaro ya kuma daga daga dawa makaranta ya zo yana to wala ya saka kuma falon ma ja a ahaluku lokacin da ya zo wa iyalansa kenan ya zo gidan shi kenan ka zo gida ya bar matar shi tun da dama aura mai mata ya bar mata shi ya komo ko da ya komo gida da zala an rahilatihi sai sauko daga abin hawan shi kenan abin hawan shi taguwa shi ce ko dokin shi ko wani abu ko sai sauko a abin hawan shi kenan mai gida ya zo ba salula balle ya kira ce mata gani na hanya ya zo ko to falan ma nazalar dara lokacin da ya sauko gida kenan lokacin da ya shigo gida ya sauko ya shigo gida iza huwa bi rajulun na'im sai ya samu wani namiji na'imin yana barci mutarahin a gehe amma da ya rike cikin shi kenan sai ya samu wani namiji mutarahin a gehe iza huwa bi rajulun ya samu wani na'imun yana barci mutarahin a gehe an mar'atin matar tashi kama a ɗakin ba a guri ɗaya ba kama a ɗakin sai ga matar tashi da tana kwance kuma can wani barci ya ɗauke sha yaro ba da yi sallama gida zo da duka makaranta ta isko wannan sai mi to ya kai kaga izahuwa bi rajulun na'ibun da ya zo a ɗakin a gidan sai ya samu wani namiji yana barci mutarahin a gehe imra'atin a gehen matar tashi wa iza imra'atuhu na'ima kuma ita ma matar tashi tana barci kenan take sai kansa kana gani kenan ya shigo a gidan da yazo ga matar tashi daga wancan kotan tana barci kuma ga wani namiji nan ma yana kuma shi ma namiji yari bai ga wane ne ba yayi sallama sai yazo ga mata tana barci ya ga uskata kuma ga wani namiji yana barci shi kuma ya je gida bar matar shi to me wallahi ma uridu an antazir bi haza yace wallahi bana yi bana jira ba wallahi bana jira ba ga wannan ba faraja ila rahilati sai ai ya shigo ne ko faraja ila rahilati sai koma waje gurin abin hawan nashi tunda ai su in ka zo da kayan ka ai suna bisa tago ko ra kuma ko doke kenan ta kubin shi na ina yana cikin doki ko shi ne yace fa wallahi bije wallahi ma uridu ma antazir bi haza wallahi bana so ko ba na nihin in dan dakata da wannan faraja ila rahilati sai koma zuwa abin hawan shi ko fallan ma arada an ya ahuzu saifa lokacin da ya nihin ya doko takobi a bisa abin hawan nashi kala sai ce a ran shi ittaqillaha wasbir wala tasta'jil sai tuna wasiyar malami ka ji mi wasiyar tsohon malami da mai wancan ka yi tsoron Allah ka yi hakuri kaka yi gauga sai ce to ka yi gauga fara sha'a sai komo ɗaki falon ma kama a lara asihi da ya tsaya kan wannan mutumin ƙala hallu da sai ce duk ba ta suke wasu warka ba ma an ta zirbi haza shi'a kai wallahi bana dakata ba me yayi fara ja ila rahilatihi sai sake komawa dai gurin abin hawan shi ya dauko mi falamma arada an yahu sayfuhu zakarahu lokacin da ya nihi ya dauko takobin shi hallo sai ya tuna maganar malami wancan menene ka kiyaye dokokin Allah ka yi hakuri ka kai garaje fara ja ilai hallo ya sake komawa talo kenan to ya sake kuma daki falan ma kama alara asihi lokacin da ya tsaya a kan mutumin da yake bacci ista ya kazar rajulu sai namijin ya tashi daga bacci da ya tashi daga bacci falan mara ahu lokacin da ya gan shi wasaba sai ya kama shi fa'a na ƙahu ya rungumin shi ashe sirkin nashi ne wanta ya zo da shi ai a musulunci ka zo gidan diyarka da ɗaki ɗaya ka zo diyarka ka zo mata gaisuwa bacci ya ɗauke ka daga can kana can laifi ne kenan da ya yi ɓanna malam sai da eh da ya sani kan sirke shi eh kenan wasiyar malam ta yi aiki tunda a ɗaki ɗaki sirki ne da kote kamar ruha ta zaka doka sirki da kote nan ya zo ya kaɗe shi gaisuwa bacci doke shi suna shi da ita ba kai kuma ka je dawa makaranta wani shekara guda ka zo shi kuma yaro haka baka san shi da kayan ba kai isko shi ya zaka yi shi ne ya je gurin doki zai ɗauko ta komi zai tana wasiyar malam har sai da yi wannan to sai ce ni falon mara ahu kenan ai da falon ma kaba ala ra'asi lokacin da ya tsaye zuwa kan namijin da yake kwance ista ya kazar rajul sai wani namiji ya tashi falon mara ahu da ya ga ɗan shi ne na wasiya sirki ko wasaba sai je zuwa gare shi fa'a na ƙahu ya rungume shi wa ƙabbalahu har ya sumbance shi wasa alahu sai tambaye shi ƙala ma asabta ba'adi me ka samu bayana na ilimin ƙala sai ce asabtu wallahi ba a daga hairar kasira ya ce wallahi bayanka da na ta yi wannan dawon makarantar na samu alheri da dama asabtu wallahi ba a daga ai na samu bayanka in ni mashitun laila ni fa a wannan dan da gani na tahi bainar saifu wa bainar asika tsakankanin takobi da kanka salasa miraran su uku fahajaza ne ma a sautin minal ilimi an katalika abin da ya hana nan kashe ka abin da na samu na ilimi a wannan zai taron makaranta in ba don wannan ba da na kashe ka kenan kaga da ya kashe wa sirkin shi kenan me yake kanta da muna hasar basari duk a rayuwa mutum ya yi ya kiyaye dokokin Allah na biyu ya yi haƙuri na uku garaje kakkai garaje gaugawa lantas alkakai ganganci garaje ai da ya yi garaje ya yi gauga da ya bigewa da ya bige sirge shi da ya bige sirge shi kuma wani a hankali ma kaɗo ka ai tana iya abuwa eh eh ko cikin bulagutun da yanzu ya zo da karkara ko ma yanzu a ce sirgin ya zo da karkara ana ruma gajiya ta ɗauko shi kawai ɗan rike sa daga can kotu ya yi barci ita tana nan ta yi barci ka shigo ka ga wani ƙato da ai ka bige shi to kaga in kai garaje to amma dai ka abu a hankali ba yan da ya yi garaje da ya bige sirge shi amma dai wannan darasin guda uku sai kiyaye shi kenan muwa mai zama doka da darasin zama doka mu kiyaye dokokin mu ji tsoron Allah mu yi haƙuri kuma kan mu rika yin gaugawa a cikin al'amura garaje kenan a cikin al'amura ba a garaje duk abin da kai cikin zahi ka bai da rabi ko ni bishi a hankali sai ai kuma ka auna a rayuwar haka ne da ku abuwa dama zan yi garaje sai da gaba ga mun kwaro wani ko mun ci amana wani ko ko mun wazatan wani abu wanda ba haka ba dalilin gaugawa da ni garaje yana shi ne ma wannan baban ta'addatu yin kin garaje a cikin al'amura da fata abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ba mu ikon yin karatun da zawa karatun Allah ka mu sauki cikin kasashen mu an rama bai zo karatu ba ya ce bai da lahiya a sa cikin addu'a Allah ya bashi sauki Allah masasarin nan da ake Allah ka saukin su gaba daya Allah ka alheri kasashen mu da zaman lafiya subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka